أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau talata bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiyan a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai malam ya ce halka ta farko yau halka ce ta a hawalu kuma za mu tashi a shafi na biyu sabon bugu ba irin na Malam Muhammadu ba. Malam ya ce, Za mu tashi ikiraru safihi bin nikayi, ikirarin gaula-gaulan nan, oko-okon nan, mai taɓin hankali-hankalin nan, ikirarin shi da cewa ba shi yana son aure. Sahun gumi. Ya yi ikirari fa kai, kawu aure fa nake so, ko baba aure fa nake so. aka ce to yaya za a yi ko ma ya ce ya yi auren ce kawo na yi auren ba kaga ya yi kirarin ya ɗaura an yi auren kenan aka ce idan a ƙarar safihu idan shi mara hankali ya yi ikirari na cewa ya yi aure fa ikiraru hula ya sihu aka ce ikirarinsa bai inganta ba li'annahu laysa mimman yubashirun nikaha bi nafsi domin shi ba shi daga cikin wanda za su iya yin aure da kawunansu fala ya suhu iqraruhu bihi iqrarin sa ba zai yi a tabbatar da shi ba ba zai inganta ba to mutum ne dama ba mallakin hankalin sa yake ba duk abin da zai yi wani ne ke jagoranta an lura in zai in zai ci abinci ma sai yayi yayi magana an dauko kuɗi an bashi kawai sai ya je ya ce wa shi yayi aure ya aure ladidi ai ko da mu malam Muhammad Karama ba za mu bari ba to ballantana masu shigowa latti Asalisu, malam ya ce na uku, an ya kuna muktaran, ya zamanto shi ne yake da zaɓin kansa, ba wani bane zai tilasta shi. Falau akrahu ko falau ukriha rajulun ala an yi aqida ala imratin fala sai hadal aqd da za a tilasta wani akan dole sai ya auri wata mata aka ce wannan auren ba zai yi ba ba zai yi ba kawai a ce an ma Muhammad Sani auren dole. Eh? Muhammad Sani? Zai yi? To shi ne maganar da malamin yake. Eh to shi ne ake magana. Yanzu ba za a ma mutum auren dole ba. Wa zalika liqauli domin wannan shine domin faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa far'u an ummati al-khata' والنسيان وما سكره عليه an ɗaukewa al'umma ta wasu abubuwa guda uku na ɗaya alkaɗau kuskure wan nisiyan aha da mantuwa wa masakruhu alaihi da abin da aka tilasta shi akai wala anna abrin nika malam yace ka san dalili domin shi ɗaura aure mabniyun ne ala riba ana gina shi ne akan yarda ana gina aure ne akan yarda za ka aure ta a aka ce baka yi saba dole sai ka aure ta aka ce shi ne zai zauna da wannan yarinya kun zo kun ba mai ba da san shi ba to akwai damuwa za ka ce a kar a yi haka domin tushen aure ana yin sa ne da riba da yardan mutum ta hakikan a hakika fa ba ba wai ma'ana ba ta hakikan a hakikani lima'anar mawadda wa rahama domin tabbatar da wannan abin da Allah ya faɗa mawadda ƙauna wa rahma da jin kai ai kai yana ka fassara soyayya kace kamar na shiga zuciyanka ne sai na gano cewa wannan kalma akwai kuskure a ciki idan ka ce aure ana gina shi ne akan soyayya sai a ce maka soyayya na karewa an san arma janar ya yi magana ba kowa ya gaskata dan nan duk kagansu nan igiya daidai suke da shi baba ne kawai zai nuna maka experience ana a ba wasu baba ya ce baba ya ce baban ma ɗaya ne a gaskiya ba ba za mu yadda ba a duba a gani wace ce za ta dace da baba a ƙara ma baba shekaru akwai aiki baba akwai mai uku waye a a to to to to eh to gaskiya aka ga ba mu sani bane Allah ya ƙara albarka saura kaɗai a kawo muka har ma ka ji ashe akwai wanda suka fika to ka rika yin baya baya ka rika yin baya baya malam bello ya fika to to to to shikenan malam yace wannan wannan soyayyan tana karewa wannan soyayyan da kake gani duk tana cikin zumudin farkon aure ne da an ɗan yi tafiya ɗas ɗas ɗas wata uku wata hudu gara ya fara karewa kai sai ga mutum ya fara canza fiska alhaji bello haka ne ko aka bari a masu nufin asiri ba su gano wannan ba amma wanda yake tangal-tangal yake ana fita ne kuta yaumin ne sai an fita ake samuwa to daga wannan wata uku wata hudun nan garan nan ya fara tafiya an fara ce mai ba magi ba daddawa ba kubewa ban da lafiya jiga sai bayarwa yake yi sai ga wannan duk kaunan nan duk wannan soyayyan duk sai ga ta fara gushewa da ya waiga ya kalla shagon shi ya ga shagon ya rami sai haushi kuma ya ce akan wannan yarinyar ne kawai na zo din na sa kaina a cikin wannan wahalar ba shi ba ne kaji suna faɗa wai mutum ya ta ciyar da yarinyar wani malam sallo ba ta baje an fara wannan ba mutum ya ci ciyar da yarinyar wani haka kawai ba gaira ba dani to a wannan lokacin da kake gani soyayyen ta yi ƙasa menene zai rike ta yanzu ƙauna ita ma matan ta duk wannan marmarin da menene duk an ƙare yanzu yanzu ƙauna ne kawai zai rike sai ta ga cewa duk cikin samarin da suka yi ta zuwa suna neman ta da masu zuwa latti da masu zuwa da wuri da duka allura? allura ko? to duka su tsallake su gaba daya take sai muhammadu sani to ko sai ce to bari ta dawa haƙuri kawai wai wani shahararren dan boko yana cewa aka tambaye shi wai shin akwai kuskuren da mata suke yi ko a rayuwa wanda kuma suke kyale shi tsallake shi haka a cigaba aka ce kwarai aka ce wanne ne wannan ya ce kuskuren zaben miji mace za ta yi yin kuskure ta zaben miji tana ganin kamar idan ta aure shi in ta je za ta ci daɗi idan an je aka ɗan yi shoɗin nan aka ɗan ci daɗi su kaza ne su kwai ne a alaji su biredi ne su madara ga ɗan kare an sa mata na ɗan dubu biyu a kai akwai karen dubu biyu kuwa? duk gashi an kawo to idan aka wuce wannan matakin sai abubuwan nan suka canza to sai ga ta fara cewa ta yi kuskure to amma wannan kuskuren sai ba za ta iya cewa ta fasa ba hakanan za a ci gaba da auren kawai ana daurewa kawai dan bokon ya ce wannan shine kuskuren da mata kawai suke yadda sun yi shi a rayuwarsu kuma su juye ci gabar tafiyan haka tunda dai an eh tunda dai an riga an yi eh ai ta ta zama committed Allah ya Allah ya tsare to shine ake gaya maka mawadda shine kauna rahma tausayi sai ka ga duk yanda kuke da sabani da matanka idan ta fara rashin lafiya sai ga wannan haushin kuma ya gudu ba sani ban kun taba lura eh yana lura eh yana faruwa sai ga duk haushin ya gudu sai ga yanzu kana tausayinta ba ta da lafiya kaza har ma ka kai ne kake matsawa da Allah tashi mu je asibiti har ma in tana wani haka zan ci miki ba zan ci miki a zo a ce ba na lura da ke mu je asibiti kaza kaza kaza kaza kaza duka yana yi ne tausayin halin da ya ga ta shiga haka nan da mijin ne zai zama bai da lafiya za ga ita ma duk ta shiga damuwa tana kallon ka tana wannan tana ko yanzu kamar wannan matan da aka gaya min cewa mijin shine yake ta kaiwa da komowa akan lamarin gida kawai yanzu sai lalura ya same shi ganin ya daina gani kafafun suka daina aiki kawai yanzu yana zaune ne a gida yanzu yana zaune ne kawai a gida matan ne take ta safa da marwa ta yi nan ta yi nan ta yi nan kai da kashe fa iyayen koyan wan mijin sai suka fara cewa ma bata damu da halin da mijin yake ciki dole ta dawo ita ma gida ta zauna wa zai ciyar da su yara kuma ƙanana yanzu me yasa ita ma ta zo ta zauna ita ne take da laluran gidan ita take da laluran kafa me yasa ta zauna yanzu ai tana dama ta ce ma ƴan uwan mijin ba za a zauna ba in na zauna za ku ciyar da ni ne daga cikin maganar da suka faɗa ba mamaki shine yasa hankalinta ya kai kai cewa sai a kirawo wasu su zo su ne za su rika ma mijinki tsarki ke kuma a ce wai kin je nema su kasa ko kai ma dai in ka dai ka ji wannan zai dan zaman maka da dan damuwa haka tilla yaran ƙanana ne kuma ko da a ce yaran sun kai shekara goma kawai su za su rika waban tsarki ka gani malam Muhammad ya girgida kai ya ce kai akwai damuwa to ko da yaran nashi ma sun kai shekara sha biyar shi gidan sai su ɗauki babansu su kai shi bayi ya gama kama ruwa su mai tsarki su ƙara ɗauko shi su dawo da shi zai zama da damuwa ko ba haka ba to ba mamaki yana daga cikin abin da ita ma ta kalla ta yanke shawarar za ta tsaya kawai ta rika lura da mijinta kaga a wannan wurin soyayya ne ko ko kauna ne rahama ce ko ko jin kai ne rahama ne na tausaya ma wannan bawan Allah halin da yake ciki to haka aure yake tafiya farko yana ginuwa ne akan soyayya ah i love you wujiga wujiga in ba ke ba rijiya rijiya me kwalabe malam bello eh eh wallahi kaza eh duka wannan soyayya ne ana yin auren wata ɗaya wata biyu to an koma kan kauna ne yanzu kauna za a gina to a wannan lokacin ne ake son kowane namiji ya gina gidansa da abin da yake hakika ne ba a hana ka ba a farkon aurenka a ci daɗi an lura ko kwana sati farko sati na biyu a ci daɗi a ci nama a ci wannan ba a hana ka ba to amma daga wannan sati biyun gina aurenka a haƙiƙanin samunka ko da kana zuwa latti an lura a gina shi a haƙiƙanin samunka domin idan ka ci gaba da gina auren a matsayin mene ƙarya to wahala ne zai biyo baya ko ba kawo ba da an yi wannan dan abin na burga na auren farko ko ya ake cewa angwanci din nan an ci shinkafa an ci nama an ci wannan an ci kwayi kasan wasu kilo kilo suke yi ba to da an gama wannan na sati biyan to daura ta a haƙiƙanin rayuwanka cewa ni din da kika gani ba ɗalibi ne abinda muka yi wancan na farko saboda zuwan aure ne kuma mutane na zuwa su gan mu cikin rufin asiri amma a haƙiƙani na in muka ce za mu ci gaba da wannan tafiyan to akwai damuwa mu gina rayuwar mu daidai yadda muke samu shikenan sai a wuce a haka amma ka gina rayuwanka a ƙarya sai an tafi ka je kana cin bashi bashi ya zo ya hau kanka naira dubu goma naira dubu ashirin talatin an fara kaiwa hamsin to hajiya kamar ba za mu daina cin kwannan ba da ake da shi ƙarya kake yi ƙarya kake yi ba an ce mai sai da kwan makarantar ku ɗaya ba ai ba sai kan guda ne to yanzu za a fara cin gwaigwa ina to aka ce kai kokari ka gina saboda wannan mawadda din da rahama din yanzu su ne za su tafi an gane wannan Allah ya ce mana sai malam yace arrabi'u na hudu Allah ya kuna muhriman bi hajjin aw umratan shi wannan bawan Allah da za a daura wa aure kar ya zamanto yana cikin aikin hajji ko ko ya zamanto yana cikin umara ba a daura wa mai aikin hajji aure ba a daura wa wanda yake cikin umara aure an gane wannan da kaulihi sallallahu alaihi wa sallama domin faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la yankahu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yaqdubu la yankihu al-muhrim aka ce mai harama wanda yake cikin harama ba zai daura aure ba wala yunkahu ba kuma a daura masa aure wala yaqdubu ba zai ba zai nemi aure ba kuma aka ce a matuƙar kai ne kake cikin aikin hajji to ba za ka aurar ba ba za a aura ma ba ba kuma za ka je neman auren ba ga harama a jikinka aka ce ba a yi an gane wannan mu je na gaba wa wajhu dilala huwa wajhu dilala fiskan da kafa hujja a wannan hadisin shine a fara tahrimu abdin nikahil muhrim bi nafsi an hana ya fa'idantar da mu haramcin mutumin da ke harama ya ɗaura ma kansa aure, au bi wakili ko ko ya ce ma wakilinsa ya ɗaura masa aure. Da annan man la yamliku tasarrufan domin wanda baya mallakin tasarrufinsa la ya juzu lahu an yi wakila fihi ghairuhu baya halatta ya sanya waninsa ya wakilce shi wa ya harimu alaihi bi dariqatil uhra wa yuhramu alaihi bi dariqatil ula aka ce hanya ta farko tana haramta a gare shi nan ba na gaba a aduhulu bil mar'ati wa huwa muhrimun muhrimun aka ce mutun yayi kwanci kwanci kwanci ake cewa kuma ne mutun yayi kwanciya da iyalinsa na aure ake nufi ya zamu ce to mu ce mutun ya kusanci yawwa kaga manya mutun ya kusanci iyalinsa alhalin yana harama yana aikin haji aka ce ba zai yi ba sai an gama aikin haji sannan mutum in yana da bukatar iyali sannan zai iya kusantanta fa iza ta halala ka gani yayin da mutum ya warware min ihramihi daga ihraminsa al asgar karamin ihrami wal akbar koko babban ihramin jaza lahu al ya halatta daura masa aure wa dukhul kuma ya kusanci iyalinsa hatta law lam yugadir makka ko da ko bai bar garin makkan ba ya halatta sai ka kusanci iyalinka ko kuma kana nan kana can maka ka bugo waya ka shi kenan arma ka gaya ma buhari na ba da izini a ɗaura ma malam mamu da auren shi shi kenan kawai sai a bugo maka waya kai ma sai ka buga ma buhari sai to a nemo shi a nemo mamuda a ce wannan mamuda a ce na layin zariya mana a ko sai mun faɗa gida ne da adireshi gidan baba ta biyu sai a ce an gane shi an ba da izini yanzu a ɗaura mai aure shi kenan magana ya tsari ka ga baka riga ka dawo Najeriya ba kana garin makan amma ka kwance ihraminka an gane magana da malami yake to shine malami yake magana mana ce wal hikimatu fi adamu siyati nikahil murid hikiman da ke cikin rashin ingancin auren mai ai mai haraman nan hiya ita ce Allah ya gida bin nikahi kada ya shagaltu da ɗaura aure an ada in nuski daga kan abin da ya kai shi maka wanda yake shine aikin hajji ko umara ko ba haka bane kai da kaje yin aikin haji kawai ka shagaltu da siyan atamfa siyan jallabiya siyan zina aha sarka da agogo da warwaro ai kaga makasudin zuwanka kenan maka to shi sa aka hana ma aka ce kai da kaje wurin baka da wannan ikon ibada ta zo yi shagaltu da ibada in ka cire haramanka to shi kenan sai ka je kai kasuwancinka ka je ka sayo abubuwan da zaka sayi ma amaryanka alhamis namba na biyar na ko mu tsaya na kaman ga wurin tsaya wannan alkamis na biyar ilmuhu bi hillil mar'ati lahu ya san cewa wannan matan da aka daura masa aure da ita to ta halatta a gare shi kar ya kaman kawai an kawo mai matan ne kawai ya rika ba ta cefane da ciyar da ita abinci aka ce a ya sani cewa wannan matan yanzu la'arga an daura mai aure da ita to ta halatta a gare shi zai iya kusantanta kwanciya na aure. Duk wanda aka ɗaura mai aure bai san wannan ba, aka ce ba aure aka mai ba. Shirme ne, dole ne sai ka san cewa yanzu wannan matan da aka ce an daura maka aure da ita to an baka dama za ka iya kusantanta kwanciya na aure a kowane lokaci kake so ko dai da safe ko da rana ko da yamma ko da daddare an gane wannan ko da tsakiyar dare ma kaga wani ya ce a malam to bari na gyara ko da tsakiyar dare li'anna abda'u shaniha hatirun li'anna al-abda shanuha hazirun malam yace domin halaccin kwanciya da macen abu ne wanda yake da hadari ba fala budda min al-ihtiyat laha babu makawa dole ne mutum ya san cewa ya halatta ko ba a kan shi bane idan mutum ya je ya kwanta da wata mata da ba nashi ba za a ce ya yi zina in yana da ya taba yin aure a jefe shi to ashe dai abu ne mai hadarin gaske gwamma da zaran an ɗaura maka auren da ita to a sanar da kai cewa yanzu za ka iya kwantawa da ita kwanciya na aure halaliya an lura da wannan fa in alima anha shay'an sa'ala wa tabayyana hatta takhallau tamaman min kulli ma sayakunu sababan fi tahrimiha alayhi ala ta'bidi ko fa tahrimuha alayhi ala ta'bidi mala yace fa in fa in alima anha shay'an idan har ya san wani abu game da wannan matan ko shay'an sa'ala wanda ya tambaya wata bayyana kuma ya bayyanu akan wannan abin hatta ta kallau hatta ta kalugo tamaman har suka keɓantu da wannan matan mutum ne an ɗaura mai aure ya tambaya budurwa ne aka ce eh budurwa ne ko ba zawara ne da aka ce a budurwa ne shi kenan an ba ku sadakin da na aiko aka ce eh an bayar mun gode an tabbata ba wani damuwa akan wannan auren ba wani digima sadakin wani akanta aka ce babu shikenan sai sai aka sai ya ce to bari ya dan shiga nan wannan ɗakin domin ya tabbatar da abin da aka gaya mai budurwa ne ko ba budurwa ba ne shikenan sai ya shiga ɗakin da ita sai tana ci da riga sai ya gama man ta zube kaga akwai rikita nan ko babu sai ya fito aka sha ai an riga an daura maka aure ba za ka ce wai yanzu ai an fasa ba idan ya ce a shi da ya shiga kawai riga ya ce kawai ta cire shi ne ya gama manta ya zube sai ya ce ya fasa aka ce a mu ba za mu iya yadda a haka ba mu a wurinmu zai yi da ka shiga da ita wannan lungun ka kwanta da ita ita kuma ba za ta iya faɗa ba saboda kunya saboda ta an gama da kai nan wurin an gani ko min kulli ma yakunu sababan fi taharimiha alayhi ala ta'bid aw ta'qiti aw ghairi zalika mimma sawbayinu insha Allah malam yace to wannan kebe wanda yayi da ita ba zai iya zamantowa dalili na haramtuwar wannan matan a gare shi na har abada zai iya zamantowa kuma ta harimi ta haramta a gare shi na zuwa wani lokaci keɓe wannan fa kawai da ya ɗanyi haka aka shiga can wurin ya ce ta cire riga kawai sai ya gama man ya zini aka ce wannan keɓen cewan zai iya jawo wani hukunci da hukuncin matan nan za ta iya haramta a gare shi har abada zai iya zamantowa kuma ta haramta a gare shi na zuwa wani lokaci malam ya ce da sannu za mu yi bayani a kan irin waɗannan hukunce-hukuncen kafin mu je dai malam mu ma sai mu ɓallo ta ko mutum ne aka ɗaura masa irin wannan auren bisa misali sai irin yayi wannan tambayan budurwa ne aka ce kaza kaza kaza kaza to a nan gidan amaryan sai ya ce da Allah dan ba su dama yana son ya duba ta din gani in budurwan ne da aka ba su sai aka ba su aka ce kai baki ku fito ku fito da Allah an goyi yana da wani uzurin malam Muhammad kowa ba ta shi bane a a tsaya malam Muhammad kana ta cewa wani a an daura aure ai an daura aure ai an riga an daura aure ne yanzu ake magana tashi ne to kuma sauran yan wanda suke ta dariya tunanin su yaya zai ce haka a gidan amaryan shi ba ya zama ɗa a gidan ba bar ka karta ka
yawwara ƙwarai kuwa
a a aka baka auren yanzu gidan da kake neman aure sai ka daura auren baka zama dan gidan ba a ba gaskiya bane a wannan wannan ba yanzu za mu yi aure ba gaskiya ai ana baka aure ka zama dan gida da ma suka yadda za su baka auren ai sun yadda da kai ne a matsayin kai zaka zama dan su duk wanda ya baka mata ka aura ka zama dan shi in dai da tarbiyya yanda zaka girmama iyayenka na mutum sai ma mutum alkawari gidan ya zama gidansu kaji ko kaji maganar manya ko ai ba wani yau to bisa kaddarawa sai irin haka ya faru ya shigo sai ya ce ma iyayen to a dan ba mu dama a ba mu daki ina son in duba wani abu. aka ce ko ko yan bishi duk ku fito an goyi na cikin wannan lurar aga wai fito shikenan
ya ba da tafi
sai ya shigo ita ma yarinyar sai ta shigo sai ya ki kulle kofan sai ya saki labule kawai tunda ai ku yan waje kun san waye a ciki akwai bukatun sai an kulle kofa ne sai ba a kulle kofan ba sai ya saki labule ina son ku kiyaye abin da ya faru a wurin sai ya saki labule ana ganin abin da ake a ciki yanzu ba a ganin abin da ake yi. zuwa minti uku ko minti biyar sai ya fito yana fitowa sai ya ce ma iyayen nan yarinyar nan ba budurwa ba ne wannan zai iya jawo auren ya mutu ko ba zai mutu ba ya mata kazafi yanzu ko bai mata kazafi ba ya mata kazafi to wannan kazafin da ya yi ma wannan yarinyar zai iya haramta auren tsakaninsa da ita an gane wannan muna faɗan wannan ne ba wai dan ba mu da kunya ba a'a muna da kunya goma fito da wannan karatun karara dan mutane su sani zai iya jawo rab- auren ba tsakaninsa da ita kuma babu aure saboda wannan kasafin da ya mata ya aka yi ya san cewa ba budurwa ba ne tilla ba kwantawa da ita ya yi ba kawai daga mama ya zube shi kenan bisa kaddarawa ma sai ya kwanta da ita sai ya same ta ba virgin ba bai da ya same ta ba a matsayin budurwa ba bai da hujja da dalili da zai ce mata a ai ba ba budurwa bane fasikanci ta yi bai da wannan hujjan domin a ƙasar Hausa an tabbatar cewa ɗaukan kaya masu nauyi ga ƙiyamace yana faɗar da budurcinta yawan tsalle-tsalle hawa bishiya su wane ne yana sa budurcin mace faɗi ba sai an kwanta da ita ba malaman fikir suka faɗa wannan ba ni na faɗa ba to ya sani ko ta wannan hanyar ne abin ya faɗi da zai ce mata haka gaibi ke
ga shi ke makaranta kuma ko saboda tsalle-tsallen makaranta tun ana yi za a zo ana yi kuma akwai wannan abin skifin din nan da ake yi na igiya din nan ana wulwulawa mata na tsalle ana wulwulawa mata na tsalle da gudu din nan da suke yi da hawa ka kamar wanda suka je NYC ba ana hawa wani tsauni haka ba duk wannan abun ba zai iya samar da wa'annan abubuwan ba to wannan kenan ta harimi na suna tribu jama'a To. to ka gani akwai dai rikita rikita nan to wannan na har abada kenan muka kawo misalin ka ga ya mata kasafi auren nan akwai damuwa to an ce kuma zai iya zama haramcin na wani ɗan lokaci ko ba ka malamin ya ce ba ko haramci na wani ɗan ƙanƙanin lokaci zai iya cewa to shi dai kam kaga misali da ya da ya suka aka ɗan ba su dama ya shiga ɗakin ya saki labulan sai ya same ta- sai ya ga maman ya zubi ba yanayin yadda yake tsato ba haka dama ashe wannan abin nan ne da ake sawa mai kowa kokon nan me sunan shi yawa saboda ya zama to ba ni nake faɗa ba
Mamu da mamu da ne wata.
mamu ne ya faɗa shi buhari ya ce a tambaye ka ya aka yi ka sani ya aka yi ka sani ashe rigan maman ne yake tattarewa tana cirewa sai ya ga ya zube ya ce a ni ba irin abin da nake so ba kenan ina son na ganshi ya yi tsaye kamar kabbaran harama eh ina son na ga-
masa ya ci kashi biyu.
to amma tun da an samu akasin haka ni na sake ki saki ɗaya tun da abin da yake nema ai dama an ce ka aure abin da kake so kenan wato ina zuwa za mu tsaya nan wurin shi ka'ida a wurin Allah cewa yayi idan za ka yi aure ka aure abin da kai kake so testinka zaɓinka ba zaɓin abokananka ba Kwarai kuwa.
abin da kake so a jikin iya mace ka tabbatar shi ka aura idan kai kana son ka aura doguwan mace ne to kakka yadda ka aura gajeren mace wai dan abokananka sun ce wai za ku dace kai doguwan mace kake so nemo doguwan macen ka aura a kai faran mace kake so to nemo fara ka aura kada abokananka su zuga ka su ce a ai baka ma ta fi lastin kaza kaza aka ce a aura abin da kai kake so ba wani ba a'a kai ka fi son mace ka ganta yar juma-juma haka to aka ce ka aure ta ba kar ka je ka auro wacce ke doguwa ko wacce ke a'a ga ta nan haka aka ce irin wacce kake so din ita Allah ya ce shi yasa sai ya ce fankihu ma daba ku aure abin da ya daɗaɗa rayukanku na daga mata abin da ranka yake so a jikin mace ka tabbatar shi ka auro kada kawai ka ce a wallahi sa abokane na ne suka zuga ni suka ce wallahi ina aure ki za amma ni a tsari na ina son mace ne baka doguwa mai gashi yale yale mai hushiriya mai tafiya catwalk ne ko mene Ina da kala hudun ba. Kowane kala kala daban.
to ai ka ga can- ai ai ana nema ne a jikin mace daya ai
Kowane nan.
kowanne kana so a jikin wani to a shikenan ai wannan ai ai kai dama ake so a sama in aka hada a jikin guda hudun shikenan kai abin da ibada yake so ai dama ana son namiji ya toshe kofofi hudu ne ai to kuma Allah ya maka shikenan magana ya kare ai an gane wannan to mutane da yawa suna wannan kuskuren ka fara identifying din me kake so a jikin mace tukunna in ka tashi za ka yi aure ka nemo matan da take da wa- irin wannan abin an gane wannan a kai duk wayannan ba su bane a gabanka mace mai riko da addini neme ta kai ba wannan bane a gabanka a mace mai kuɗi kake so nemo ta a a zancen gaskiya ko ba ka ba shi ne kai abin da yake daɗaɗa maka rai a jikin mu da aka ce ka nema fankihu ma qabalakum minan nisa'i idan ka same su aka ce masna wa thulatha wa ruba shi ma wanda kake so dan an ce ka aura guda hudu ne to shine malam yake gaya maka a nan wurin da yawa mutane suna yin kuskure in sun tashi za su yi aure Allah ya yafe mana malam sai ya ce to wannan mutumin tilla yanzu bai samu abin da yake so a jikinta ba maman yayi kasa sai ce ya sake ta saki daya wannan saki ɗayan na zuwa na har abada ne shi kaga na wani lokaci ne kenan idan ta gama idda ko ta ƙara auren ko ta aure wani sai auren ya mutu zai iya dawowa ya ce yana son matan shi yayi a sakon hand din an lura da abin nan shine malam yake magana ko haramci na wani ɗan lokaci mu je gaba au gairi zalika malam yace ko wani abu makamancin haka mimma sa'ubayyinuhu insha Allah wanda sani zan yi bayani a kansa insha Allah fa illam yatasanna lahu ilmu bi haliha idan ya zamanto ba shi da ilimi akan halin da wannan mata take ciki wa qada alaiha aka kuma daura masa aure da ita thumma zahara lahu ba'd al-aqdi sannan bayan daura auren sai abu ya fito masa fili buru-buru adami hilli halahu cewa matan bata halatta a gare shi ba aka ce fusika sai a lalata auren fusikal aqdu sai a lalata auren fauran malam yace da gaggawa ma da da gaggawa ma dakhala dakhala biha am lam yadkhul dakhala biha ne babu ainihin sunan a gurin dakhala biha shin ya kwanta da ita aw lam yadkhul ko ko bai kwanta da ita ba الثالث نشدة أن يكون معينا بالاسم يزمان تو أن أينا شدة سونا أو بالوصف كوكو دا صفان تاوى أو الإشارة كوكو دا إشارة أن أنزو ذا دورا أورا maganar da malamin ne yake a daidai wannan wurin shine ta yadda za a iya fasa za a iya lalata auren mace ne ba ta gama idda ba sai aka daura maka aure da ita kaga an maka rufa rufa to malam yace tilla bata gama idda ba sai yanzu daga baya kai ka sani aka ce nan take za a fasa auren za a lalata auren ka kwanta da ita ko ba kwanta da ita ba a rusa auren an gane wannan Allah ya ce mana nan ba na shidan da muka tsaya a kansa shine ya zamanto an siffanta halin da ake ciki da suna an siffanta ma'auratan da suna koko da siffa koko da ishara idan suna ne to a faɗa ƙarara a ce an ɗaura miki aure da Muhammadu Sani eh dan hajiya kaga idan ba a gane shi ba sai a ce mene mai Allah ko ko na Allah ne ko mai Allah kaji ma ko wai Allah ma nashi ne to mu kuma ba kaga an kira Allah ka gani ko ah alhamdulillah eh, mun yi ah mun yadda eh eh mun ah mun yadda mun yadda malama malama mutane mun yadda an lura ko a kira sunan ta yadda za a gane wane ne aka daura wa auren na biyu aw bil wasfi koko da siffansa a ce daidai kwana kaza idan kin shiga ta wurin kasuwa akwai wani haka ta- yana nan zaki gan shi farfari wankan tarwada kusa da mai tumatir kusa da mai tumatir yana da ɗan tebur haka ko to kaga an siffanta shi Don tebur ba zai ji tebur.
Ya- wani katon lema kaga an siffanta shi awil ishara ko ko a ishara a ce an daura miki aure da ɗaya daga cikin mazan da ke zaune a can wurin sai a nuna sai a ce wanda ya sa shirt da hula ƙwarai kuwa kaga ta tambaye kaga ai kaga
shaki baba ya kauce ba
ga sarki A, sarki ina sarkin ai mai sarauta hudu ne ko wanda ya sa shi ya cire a sarki kuma a sarki ya tsaya baya a a ce ma sarki ya matso gaba za mu tashi insha Allah a rukunin salis rukuni na uku insha Allah Allahumma anfa'ana bihi kai tambaya to bismillah masu tambaya salamu alaikum wa alaikum assalam Ni ne zan fara ina tambaya.
shiga burau a to baba ya ce shine zai fara an ba shi dama to an ba an ba baba dama bismillah Mun ta kankance mun ga classmate ɗinka ne uba sani muna cikin kotu ne yake ka.
ba tambaya ba ne Tambaya ne su zai bani amsa ai ba da su nake.
uba sani ba mu taba yin karatu tare da shi ba
To, ba mu taba karatu da uba sani an gane wannan a aida mun yi karatu da shi aida nan za mu sa a mai da shi bene kawai
haka ne.
a mai da shi bene to amma fa Ko kuma sabon.
amma fa wannan koma wanda na yi akwai bishara akan wannan makarantar To, da kyau.
wannan koma wanda na yi akwai kuma bishara akan wannan makarantar
Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar daga can headquarter Da kyau.
Malam Ibrahim Makari Na. Ƙara.
ya ce bai kamata mu faɗa wannan ba mu tsallake nan mu je gaba Na iya ƙwallo mun samu tambaya.
eh to shi kenan ya isa cewa aka yi Alhamdulillah.
karatukan da muke yi a nan makarantar Na.
na dare in zai yiwu a rika ɗauka a bidiyo za a rika sawa a sabon tashan da aka buɗe mai suna Khalifa TV an ce za a rika sawa amma za mu ɗauka zai zamanto muna da abin ɗauka mai kyau a an ce ko da irin wayannan wayoyin amma an ce babban irin wayannan za su iya ɗauka da abin maganar su akwai wani abu da ake sawa yanzu a ƙasa an ce in za mu iya a sa wuta isasshe to duk karatun da muke yi a nan makarantar za a rika sawa a khalifa TV za a rika sawa to na ce insha Allah za mu duba mu ga yanayin yanda za a iya yi din ya ce a tara karatun in aka tara karatun ko da dai wannan kuma mun yi magana ne da shi almaki cewa a tara karatun in aka tara karatun sai a rika turawa sai a rika sawa to amma kuma ni abin da na gaya ma shi dan uwa Na.
daukan karatu a nan wurin zai yiwu kuwa saboda wannan karan mashin din da ake wucewa da wannan
Za a ɗan- ko a ɗan gwada mu.
lallai wayannan masu wucewa da karan salamu alaikum
A'a, duk wannan.
a'a wai wannan ai kaman wannan ai wucewa ne kawai Duk wannan za mu kun sake.
sabon fili ya yi.
ƙarar a'a ai kaga da daddare ne ba zai yi ku hana mutane wucewansu ba da abin nan Amma hana gudu. Za a je masallaci za a je.
a mu tashi a nan Za a ɗauka ba.
a nan din da tuna nan ne aka Amma san ƙarar mashin da shi ne.
gaskiya kuma ni ma abin da nake ta Ƙarar kallo mashin da shi ne.
karan mashin ko a fara gwadawa a gani tukunna tun da speaker kaman yana eh kaman yana da cin abin ne wato
Eh, malam kun sa- maganan ba zai naka maganan da kai zai fi kamar ma yadda layin soban ma ya fi nan hira sosai saboda nan ainihin wurin shine ainihin yan acaban sosai kwarai kuwa.
to kuma akwai wani mai mai sai da magani da yake yawan zuwa din Ka gani ba.
Nan wurin ma ya yi rukudu a da- dai tsaya dai a yi nazari gaskiya Kuma ba ko masallaci ba.
Ai, in ana maganan mashin da shi ne.